kama fi sadaqati ka qawlihi innama as-sadaqatu lil fuqara'i wal masakin كما في آية الصدقة na'am kama fi ayati sadaqati نعم.
ka qawlihi innama as-sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wa kama fi ayati al-kaffarati ka qawlihi fa kaffaratuhu it'amu 'asharati masakin wa fi qawlihi wa in tuqfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khayrun lakum فالفقير والمسكين شيء واحد
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin al-Imam al-Bukhari da ke na Rijiyar Zaki a wannan yammaci na Litinin daren Talata yau muna 28 ga watan Jumada Thani hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama 1446 wanda kuma yake daidai da talatin ga watan sha biyu miladiya ta dubu biyu da ashirin da hudu a wannan majalisi na mako mako da muke karatu cikin wannan littafi mai suna alfurqan bain alhaqqi wal butlan wallafar al-imam al-allama shaykhul islam abu al-abbas ahmad ibn abd al-halim ibn abd salam ibn taymiyyah rahimahullah ta'ala wannan shine darasi na nawa wannan shi ne darasinmu na 66 a cikin wannan littafi kafin mu shiga karatu za mu ƙara addu'a da ta'aziyya ga rasuwar ɗaya daga cikin mazowa wannan littafi eh, wannan wannan masallaci ɗaya daga cikin hadiman wannan masallaci malam muhammadu jidda wanda duk waɗanda suke zuwa wannan masallaci za su san shi ɗan da da yake zama a bakin kofar masallaci shine mai hidimta wannan masallaci tsawon shekaru kuma mai kishi kwarai da gaske ga wannan masallaci wato yadda yake kishin wannan masallaci ina jin ko ƴaƴansa ba ya kishi haka bai yadda a taɓa wani abu a wannan masallaci ba bisa ka'ida ba bai yadda a ajiye wani abu ba wanda zai canza masa wuri sai yake wasu su ji haushinsa wasu su ji daɗi da abin da yake mu dai mun ji daɗi mutum ne wanda yake da gaske har zuci har zuci ga amana ga gaskiya ba a taɓa samun shi da rashin gaskiya ba tun da ake tare da shi muna masa kyakkyawan zato kwarai da gaske mutum ne wanda a zahirinsa haka yake wato yadda ba ɗin sai haka muke zatonsa wallahu hasibu muna masa addu'ar Allah ya ji kansa da rahara ya masa rahama Allah ya sa ya huta, Allah ya karɓi kyawawan ayyukansa, wani da ya fi masa kurakuransa, Allah ya haɗa mu da shi baki ɗaya a gidan jannatin firdausi. ‘Ya'yansa da ya bari da jikoki Allah ya kula masa da bayansa, Allah ya ajiza masa bayansa. Marasa lafiya a gida da asibiti Allah ya ba su lafiya. Wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya ji kansu ya gafarta musu. a karatun da ya gabata akwai kalmar ko jumlar da ibnu taymiya ya faɗa muka ce za mu yi dajiya a kanta ko za mu yi ta'aliki a kanta da yake cewa فكان في الأعمال هل هي من الإيمان والاستثناء ونحو ذلك عامته نزاع اللفظ da yake cewa yawanci saɓanin da aka samu yawancin saɓanin da aka samu tsakanin ahlus sunna da murji'atul fuqaha ko ce da tsakanin wato mabiya salaf a cikin babin al-iman da murji'atul fuqaha wanda muka yi magana a kansu a karatuttukan baya ke cewa yawancin sabanin da aka samu a lafazi ne ba a ma'ana ba wato wajen lafazi ne kawai aka sha bambam amma ma'anar da kowa ya nufa ɗaya ce to wannan gabar muka ce za mu ƙara bayani a kanta ibnu taimiyya alaihi rahmatullah wato a wurare daban-daban ya yi irin wannan maganar kuma yana nuna wannan saɓanin na lafazi ne shi saɓani a lafazi baya cutarwa saɓani a lafazi baya cutarwa ku faɗi lafuzza guda biyu kai ka faɗi naka shi ya faɗi nashi amma duk ma'ana ɗaya suke nufi kaga wannan ba saɓani ba ne saɓani ne a furici kawai to wannan maganar ita ta fi shahara a cikin maganganun Ibn Taymiyyah kamar yadda a cikin fatawa mujalladi na bakwai shafi 297 yake cewa aktsaru tanazu'i baina ahli sunnati fi hadhihi al-mas'ala huwa niza'un lafziyyun niza'i ne wanda yake lafazi malamai sun yi sabani shin jayayyar ko sabanin sabani ne a lafazi kadai ko kuma ya shafi har ma'ana akwai wanda da suka ce suka ce sabani ne a lafazi kawai wannan maganar ita ce tafi yawa daga cikin maganganun shekul islam ibn taymiya duk da cewa akwai wasu wurare kaɗan da aka samu ya nuna cewa akwai sabanin ma har ta fuskar ma'ana a wasu ɓangarori a wasu ɓangarori amma mafi yawan wurare da aka yi sabani da murji'atul fuqaha sabani ne a lafazi kawai kuma ibarar sama anan tana nuna ammatuhu tana nuna zalibuhu ba kulluhu ba akwai inda ake dan samun sabanin ta fuskar ma'ana akwai da suka ce sabanin lafazi ne kamar shi ibn taymiya kamar al-ghazali kamar az-zahabi a sirr alam an-nubala kamar ibn abi al-izz al-hanafi a cikin littafin sa sharh al-aqidah at-tahawiyya akwai kuma waɗanda suka ce sabanin sabani ne na haƙiƙa sabani ne na haƙiƙa wato sabani ne na gaske ba wai kawai a lafazi ba daga cikin masu wannan ra'ayi akwai al'alusi mai littafin ruhul ma'ani a tafsirinsa al-mubarak furi a sharhin mirqatil mafatih sharh mushkatil masabih hakanan ibn baz ibn isaimin da sauran malamai wanda suke ganin haka kamar sheikh nasiruddin al-albani shi ma yana ganin cewa sabanin na hakika ne akwai wanda suka ce akwai inda yake sabani ne na gaske akwai inda yake sabani kuma na ma'ana ne kawai na lafazi ne kawai ba na ma'ana ba to suna takaita wuraren da sabanin ya zama lafazi a cikin abubuwa kamar haka na farko akan murtakibul kabira mutumin da yayi babban laifi har ya mutu yana laifi mun sani cewa a wurin khawarij da mu'tazila duk wanda ya mutu yana laifi suka ce dan wuta ne kuma zai dawwama a wutar abada a gurin ahalus sunna suka ce tahtal mashi'a yana karkashin mashi'ar Allah ganin daman ubangiji in Allah ya ga dama ya kama shi da laifin sai azabta shi in ya ga dama ya fi masa wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wannan ita ce mashi'a to sabanin mu da murji'atul fuqaha a wannan babin sabani ne na lafazi dan su ma sun yarda cewa wanda ya mutu yana kabira ba zai dawwama a ba ba za a kafirta shi ba yana tahta mashi'atillah kaga mu da su anan ta fuskar lafazi kawai muka saba hakanan mu da su duka mun yarda kan cewa ba zai yi wa mutum ya zama mumini har sai ya furta ya furta kalmar shahada sai ya yi furici matukar dai mai ikon ya yi furici ne kamar yadda muka yi bayani a wancan a wancan zaman in bai furta ba kawai ba za a rika cewa ai an gaishe yana sallah ba ne kawai a ce an gaishe kuma bai taɓa furta kalmar shahada ba wannan ba za a yi hukunci da da imani ba to mu da su duka mun yarda cewa furtawa da ga wanda yake da ikon ya furta to wannan sharadi ne rukuni ne sannan mu da su mun yarda cewa dukkan wani aiki da Allah ya farlanta shi ya farlanta wa muminai sallah azumi na watan Ramadan zakka ga wanda Allah ya hore wa abin yin zakka hajji ga wanda Allah ya hore wa zuwa hajji waɗannan ayyuka duka wajibi ne kuma wanda ya ƙi yin su yana da halin ya yi su mai laifi ne mu da su duk mun yarda da wannan saboda haka kaga a nan ma in akwai wani saɓani to sai dai ta fuskar lafazi amma ba ta fuskar ma'ana ba akwai inda zai zama sabanin mu da su sabani ne na hakika na gaske idan muka yi la'akari da cewa maganganun magabata da muka karanta a baya duk sun tafi akan sukan matafiyar su murji'awa wannan kuma ba zai yiwu ba sai idan ya zanto sabanin namu da su akwai bambanci idan ya zanto abu ɗaya muke yi da mu da su aqida ɗaya ce duk gaba ɗaya to kaga babu dalilin da zai sa a samu suka da gaba gabata a kansu wanda mun yi bayanin wannan a baya hakanan magabata sun haɗu akan cewa imani yana ƙaruwa yana raguwa wanda nassoshi na alƙur'ani da yawa suka nuna haka ayyukan ayyuka kyawawa suna ƙara wa mutum imaninsa suna haɓaka masa imaninsa munanan ayyuka ko laifuffuka suna rage wa mutum imaninsa to anan mun saba da su su a wurin su imani wani abu ne a dunkule baya karuwa baya raguwa baya raguwa ko dai a same shi duka ko a rasa shi duka kawai to kaga nan sabanin mu da su sabani ne na gaske na ma'ana haka nan as-salaf suna ganin a'malul qulub a'malul qulub wanda mun yi magana akan su a wancan karatun in ana bibiya ba a manta ba ayyukan da suke na zuciya kamar dogaro ga Allah kamar fata kyakkyawan fata ga Allah kamar kyautata zato ga Allah eh waɗanda duka ana kiran su a'malul qulub kamar al-khashiya tsoron Allah san Allah duk wannan sunan su a'malul qulub tunda da zuciya ake yin to mu a wurin mu duk suna cikin imani duk suna cikin imani amma su ba sa sa su cikin ba sa lissafa su daga cikin imani kaga anan sabani ne na gaske sannan magabata suna ganin cewa mutum na iya yin istisna'i wato togaciya ya ce ana mu'minun insha Allah su a gurinsu baya halatta ka ce ana mu'minun insha Allah domin kamar kana shakkar imaninka imani kuma wani kuduri ne da ake so mutum ya kudirce shi bisa yaƙini ba bisa shakka ba in shakka ta shiga cikin imanin mutum to ya kafarta ya riƙa zama akwai tababa da Allah ce sun malamiyar tabu ya zanto kasi shakka kasi tababa to suka ce duk wanda zai riƙa cewa ana mu'minun insha Allah kamar yana tababa saboda ka suka haramta faɗar haka sabanin magabata su kuma sun halatta mutum ya ce ana mu'minun insha Allah da wata ma'ana sun haramta masa kuma ya faɗa da wata ma'ana wanda za mu yi bayanin wannan a gaba to kaga anan saɓanin da su saɓani ne na gaske to wannan shine ƙarin bayanin da muka ce za mu yi akan karatun da ya gabata malam yace fa innal imana idza utliqa dakhalat fihi al a'malu لقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان ما ليش دومين شي إيماني إذا أطلق إذا أكسكي لفظ إيماني دخلت فيه الأعمال تدك أيك سنشي سكين سكين إيمان كما أفعيس بقى أكتشي مؤمني أنا نفهم وأن إيماني كما يكي أيكي نقري ماذا يكي زمان مؤمني بس هي زنتم أيكي نقري to ko da ba a faɗa aiki na ƙwarai ɗin ba kalmar imani ɗin ta ƙunshi ayyuka na ƙwarai ba zai zama mumini ba sai ya zanto mai ayyuka da gaɓoɓinsa ya ce saboda mai ƙaunin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam saboda faɗar annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce al'imanu imani bid'un wa sittuna shu'ba kashi kashi sittin da wani abu ne a wata ruwayar bid'un wa sab'una shu'ba kashi saba'in da wani abu أعلاها ما في قول وانكسو قول لا إله إلا الله فدن لا إله إلا الله وأدناها ما في كان كان تسع إماطة الأذى عن الطريق كود أبن زي تشوتر لك كان هنيا والحياء شعبة من الإيمان كنيا ونكسوني لإيمان idan muka lura annabi sallallahu alaihi wasallama anan ya nuna cewa imani ba wani abu ne guda ɗaya dunkulalle wanda ko dai akwai shi duka ko babu shi duka kamar yadda waɗancan suke faɗa imani ayyukan mu kyawawa da muke yi duka suna cikin imani sallah tana ciki azumi yana ciki hajji yana ciki gaskiya tana ciki amana tana ciki cin halal yana ciki duk waɗannan kyawawan ayyuka suna cikin imani gwargwadon yadda mutum ayyukansa suke da yawa gwargwadon yadda imaninsa ya maka gwargwadon yadda suka yi ƙasa gwargwadon yadda imaninsa ya ƙasa to shine ka wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda bukhari da muslim suka ruwaito shi bukhari ya ruwaito shi da lafazin bid'un wa sittuna shu'ba wanda wannan shine lafazin da yafi inganci bid'un wa sittuna shu'ba shine lafazin da yafi inganci imam muslim ya ruwaito shi da bid'un wa sab'una shu'ba a wani gurin kuma ya zo da shakka bid'un wa sittuna aw bid'un wa sab'una amma lafazin da yake mafiya yawan marwaita hadisi sun rawaito na wannan hadisi shine bid'un wa sittuna shu'ba wato kashe-kashe ne sittin da ‘yan kai, sittin da ‘yan kai, kaga ya nuna kenan ba abu ne guda ɗaya ba, curarre, dunkulalle, bulbulalle, wanda ko dai ya samu gaba ɗaya ko a rasa shi duka ba haka ba ne. A alaha annabi ya faɗi mafi ƙololuwa a cikin imani shine faɗin la ilaha illallah, saboda kalmar sai da ita mutum zai shiga musulunci kuma da ita ake shiga aljanna. da ita Allah subhanahu wata'ala yake fitar da waɗanda zai fitar daga wuta wanda duk ya mutu yana faɗar wannan kalma la ilaha illallah har ya mutu to zai shiga aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ce man mata wa huwa yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah dakhala aljanna sadiqan biha qalbuhu dakhala aljanna wanda duk ya mutu yana shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne yana mai gaskata wannan tun daga zuci ba irin faɗar munafukai ba nashhadu innaka la rasulullah ba wannan ba har zuci yake faɗarta da gaske yake to annabi ya ce zai shiga aljanna ibtida'an aw ma'alan wato zai shiga halin aw ma'alan ko dai in ya mutu aka yi hisabi kai tsaye ya tafi gidan aljanna Allah ya samu na ciki ko kuma idan ya yi wasu yan abubuwa a nan to iya je can Allah subhanahu wata'ala ya so ya hukunta shi akan abin da yayi a sa shi a wuta a wanke shi a wanke masa dattin zunubansa sannan kuma sai a sa shi aljanna kaga dai karshe dai ya tafi aljanna ba zai dawo ba a wuta ba to wannan kalmar la ilaha illallah ita ta cece shi ita ake shiga musulunci kuma karya ta da watsi da ita shine yake fitar da mutum daga musulunci ita ce kalmar shahada sai aka ce ita ce ƙololuwa da ita ne Allah ya aiko duka annabawa ya saukar da littafai saboda ita saboda ita ne ka raba gari aka raba mutane gida biyu fariqo fil jannati wa fariqo fis sa'ir saboda ta ne qamat suqul jihad aka tafka jihadi tsakanin mu'minai da kafirai saboda wannan kalmar saboda kalma ce wacce take babba babu irin ta nabi ya ce to fadar la ilaha illallah shine mafi kololuwar imani wa adnaha mafi kankantar abu da za ka gani kamar ba wani abu ba amma kuma shi ma yana cikin imani saboda kyakkyawan aiki ne ka zo wucewa ka ga wani abin da zai cutar da masu wucewa ka ɗauke shi ka kawar da shi ka ɗaje shi gefe wannan shi ma yana daga cikin imani saboda ka ashe ka ga duk wani abu mai kyau duk wani abu mai kyau da za ka yi kyakkyawan abu da za ka amfana wani amfana to wannan yana daga cikin imani imatsatul adha an tariq zo ka ga abin da zai cutar akan hanya ka kawar da shi shi ma wannan bangare ne na imani to wannan yana nuna maka cewa shi ayyukan mu duka suna suna shiga cikin imani sai ce wal haya'u shu'batun min al iman kunya wani kaso ne daga cikin imani sun ya zanto yana jin kunyar Allah yana jin kunyar muminai kai zanto yana abin da ya ga dama da mai kyau da mara kyau ba duk abinsa ɗaya ne in ya ga dama kawai zai abinsa ba ruwansa a jin kunya wani abu ne wanda yake na imani to wannan ɗaya daga cikin hujjoji ne masu yawa waɗanda suke nuna ayyuka duka suna cikin imani sai ce wa idza utifa alaihi al'amalu to yayin da aka ambaci imani sannan aka goya aiki tare da shi كقوله تعالى كما فدر الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات lalle waɗanda suka yi imani kuma suka yi ayyuka na ƙwarai faqad dhukira muqayyadan bil atfi anan kaga an ambace shi sannan an goya masa an hada shi da adafi adafi shine goye wata kalma akan wata ta hanyar yin amfani da harafi daga cikin haruffan adafi kamar wawa ce wa wa amilu salihati to kaga anan kamar ya nuna cewa imani wani abu ne da yake cin gashin kansa aiki ma aiki na kwarai shi ma abu ne da yake cin gashin kansa ya nuna abubuwa ne guda biyu mutaghayyira ne لأن الأطفى كما قالوا يدل على التغاير يدل على التغاير يعني nuna cewa abubuwa biyu ne daban-daban wannan yana daga cikin hujjojin waɗanda suke cewa ayyuka na ƙwarai ba za a sa su cikin imani ba imani wani abu ne sundurin dum dunkulalle baya baya karuwa baya raguwa don haka suka ce ayyukan da muke yi sallah azumi zakka wannan ba sa cikin imani sai dai kawai natija ce samara ce kawai ta imanin amma ba su ne imanin ba wato imanin ne yake sa a yi su amma ba wai su ne imanin ba ana iya samun imanin ba su to sun yi hujja da wannan ayar da ire-irenta innal ladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula wanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai aljanna firdaus ta kasance ita ce masaukinsu ko ita ce makomarsu suka ce to Allah ya haraba abun biyu don haka bai kamata mu ce abu ɗaya bane imani da aiki na ƙwarai duka abubuwa ne guda ɗaya a'a to shine anan ibnu taymiya ya kawo wannan shubhar dan ya faɗi wani ba'ari wani sashi na ansar da aka ba su yace fa huna qad yuqalu ana iya ce al a'malu dakhalat fihi duk da an ce amanu kuma aka sake cewa wa amilus salihati su kansu al a'malu salihah kyawawan ayyuka sun shiga cikin amanu ɗin su kansu kyawawan ayyuka sun shiga cikin amanu kama fi ismil faqiri wal miskini idza ufrida ahaduhuma tanawala al akhar sai misali da sunan al faqir da al miskin al faqir da al miskin duk inda aka faɗi al faqir ba a faɗi al miskin ba to al miskin ya shige cikin al faqir in aka faɗi almaskin ba a faɗi alfaqir ba to alfaqir ya shige ciki wa idza utifa ahaduhuma ala al-akhar idan kuma aka goye ɗaya akan ɗaya fa huma sinfani to sun zama abu biyu kowanne na cin gashin kansa au na tsallake oho قد يقال الأعمال دخلت فيه وأطفت عطف الخاص على العام أنا إيه سوى أيك سنشي قتكي أما إن أدفنس أدفيني na alkhas a keɓance wani abu daga abin da yake gamamme wato yayin da aka ce a amanu duka ayyuka sun shiga ciki duka al'amalu saliha sun shiga ciki da amalul qulub da amalul jawari sun shiga ciki duka sai aka sake ambatan wa amilus salihati dan ya zanto an ƙara fito maka da al'amalus salih ya zanto an yi ambace shi duk da cewa ya shiga cikin ya shiga cikin abin al'amari kamar da Allah subhanahu wata'ala yake cewa man kana aduwan li jibril man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa jibril wa mika'il wa malaikatihi jibril da mika'il su ma suna cikin mala'iku amma an faɗi mala'iku aka sake faɗa su تنزل الملائكة والروح فيها الروح فينا جبريل تنزل الملائكة ملائكة سنة سوكاد جبريل kaga shi ba mala'ika bane shi mala'ika ne to amma an keɓance shi da an bato saboda wani dalili eh a'a dan a fitar da ahammiyarsa bidilalati ala ahammiyatihi amma masa matsayin sa jibrilu shine shine oga gaba ɗaya cikin mala'iku saboda kaga a ambace shi daban wani abin nan ne a ce a ce a cikin abin nan a a cikin daren lailatul qadri mala'iku suna sauka aka yi shiru zaka iya cewa wasu mala'iku ne ake aiko su amma ka ce da jibrilu shi kansa kaga tawaga ce ba karama ba ko gwamnati za ta aika akwai karamar tawaga akwai babbar tawaga to saboda haka an batan shi zai sa ka ji cewa eh lalle wannan al'amarin babba ne har su jibrilu da su ake saukowa to shi ne atful khas ala al'am a kawo wani abu da zai iya game kowa da kowa sai kuma a ware wasu su kuma sai a ambace su duk da cewa za su shiga cikin na farko din a surar eh, surar da muke tafsiri ko ayar da muke muke tafsiri kwanan nan mun yi magana akan wannan bal takum minkum ummatun yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar bal takum minkum ummatun yad'una ila alkhair da san samu mutane daga cikin ku da za su kiran mutane zuwa ga alkhairi haka duk wani abu alheri ya shiga cikin nan sai aka ce kuma wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar al'amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar yana cikin alkhairi amma ka sake faɗarsa don a jawo hankalinka akan wannan nukta ɗin cewa wannan nukta ɗin ta aikin hisba ba ƙaramin aiki ba ne cikin ayyukan alheri an fahimta? to suka ce haka nan wa'amilu salihati da aka faɗa don kada wani ya ruɗi ya ruɗi mutane da cewa imanin nan kawai a zuciyarki amma ayyuka na ƙwarai ba sa ciki ya ga cewa to ambaci ayyuka na ƙwarai don mutane su fahimci imani imani dole ya kunshi aiki na kwarai dole ya zanto ya kunshi aiki na kwarai wa qad yuqalu tana iwa a ce lam tadkhul fihi a ce al a'malu salihah anan tunda har an faɗe ta to wani abu ake nufi daban ba lalle ne ta shiga cikin lafazin imani ba yayi misali da lafazin al faqir da al miskin alfaƙir da almiskin kowanne zai iya ɗaukan ma'ana an gane kowanne zai iya ɗaukan ma'ana alfaƙir shine wanda bai mallaki abin da zai ishe shi a shekara ba ba zai kai shi rabin shekara ba abin da yake mallaka ko albashinsa ne ko kuma in ribar da yake ɗan cewa inda za a tattara ka duka ta shekara a bashi ba ta ishe shi sai ya haɗa da kame-kame da wataƙila ɗan taimako can can can sannan ya iya ajiya wannan fakiri ne miskin ya mallaki sama da rabi amma ba zai ishe shi ba wannan ƙasa da rabi wataƙila yana iya abin nan a 40% na abin da yake bukata ko na wata biyar ko na wata hudu amma sauran watannin duk da buga-buga haka ake kai kashi wannan shine fakiri almiskin yana samu watakila yana samu ma 80 90 amma ba isa ba isa don haka miskin ne suka ce almiskinu ahsanu halan min alfaqir ya dan fi dama dama amma shi ma dai yana da bukata to wani lokaci akan faɗi abin nan fakiri kawai ba a ce miskini ba ba wai dan ana nufin banda shi ba a cikin a cikin lissafi kamar da Allah subhanahu wata'ala ce lil fuqara'il muhajirin ana nufin fakirai kawai banda miskinai banda miskinai amma su fuqara wa in tukhuha wa tu'tuha al fuqara in tubsid in tubdu sadaqati fa ni'ma hi wa in tukhuha wa tu'tuha al fuqara fa huwa khairun lakum idan kuka boye kuka ba wa fakirai shi miskini banda shi da shi saboda in aka ambaci fakiri kawai to ya hado da miskinin tare da shi in kuma duka biyun aka hada aka faɗi wannan aka fito kowa zaman kansa yake a kalle shi daban ka a yi musu wato kashi guda ɗaya kowa a ba shi kashansa kamar yadda ce inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin kaga anan al fuqara daban al masakin daban inda aka faɗi miskin ba a faɗi fakir ba to fakir din ma yana ciki fa fidyatun min ta'am fa fidyatun ta'amu masakin miskini a nan kawai za ka ba wa fidiya a haka fakiri ma min babu aula an fahimta to duk inda aka ambaci ɗaya ba ambaci ɗayan ba to ɗayan ya haɗo da ɗayan inda aka ambaci duka biyun to kowa yana cin gashin kansa to shi ne yake watakila a iya fassarar ayar da cewa innal ladzina amanu ana nufin a'mal a'mal al-qulub ko al-iman الإيمان الباطن أنا نفي إيماني نقوي وعمل الصالحات أنا نفي الأعمال الظاهرة أنقاني شيل هيجي وإذا عطف أحدهما على الآخر فهما سنفان كما في آية الصدقات إذا أكن أكن آية وسنزم أبو بوا غدابيو kamar yadda yake cikin ayar sadaqat ayar ayar zakka innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wa kama fi ayatil kaffara nan kuma aka ambaci miskini shi kadai a cikin ayatul kaffara fa kaffaratuhu it'amu 10 masakin anan ana nufin da fuqara da masakin duk sun shiga ciki wa fi qawlihi da inda Allah ce wa in tu'tuha wa tu'tuha wa in tuquha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum anan al-fuqara ya kunshi al-masakin فالفقير والمسكين شيء واحد yayin da aka yayin da ya zanto an faɗi ɗaya ba a faɗi ɗaya ba to dukan su abu ɗaya ne to haka nan inda aka ambaci imani ba a ambaci al'amalu salih ba to ana nufin al'amalu salih ya shiga cikin abin al'amalu salih shine al-islam zahir musulunci na zahiri hadisin jibril hadisin mashhur kun ga ya zo ya raba an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama fa akhbirni an al-islam yace al-islam an tashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima as-salat wa tu'ti az-zakat wa tuhajja baytallah ila akhirih aka ce wannan shine musulunci menene musulunci ba ni labarin musulunci annabi ya gaya masa waɗannan abubuwa cewa su ne musulunci kaga wannan wani abu ne na zahiri annutfu bi shahadatayn aiki ne na zahiri hakanan sallah aiki ne a zahiri kowa yake gani hakanan azumi hakanan zakka hakanan hajji sannan sai cewa akhbirni an al-iman to ga ya mun menene imani ce an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi kaga waɗannan guda shida su kuma duka ayyuka ne da suke daga zuci kai imani da Allah ka yi imani da mala'ikunsa, ka yi imani da littattafansa, ka yi imani da manzanninsa, ka yi imani da ranar lahira, ka yi imani da ƙaddara mai kyau ko mara kyau. Kaga wannan duka ayyuka ne da suke da alaƙa da zuciya. To duk sanda aka ambaci musulunci, aka ambaci imani, to kowanne yana cin gashin kansa ta fuskar ma'ana. Wannan sai zama al'imanul batin, wannan zama al'islamul zahir. Al'amalul batina, wannan zama al'amalul zahira. الله سبحانه وتعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوب waɗannan ba munafukai ba ne ba kamar yadda wasu suke cewa munafukai ne Allah yake magana a kansu ba waɗannan musulmi ne amma tukunna ba su gama sanin musuluncin ba ballantana ma su yi aiki da shi har su cika abin da ake bukata na sifar mumini Arab ne mutanen ƙauye ne sun zo sun karɓi musulunci amma tukunna ba su san me yayi musulunci ba da haka sai suke gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam amanna mun fa mun yi imani kamar suna goranta masa ko suna wani cika baki su fa sun imani Allah ya ce a gaya musu kullum tu'minu tukunna dai tukunna dai ku ce je aslamna mun musulunta eh ko musulmi ne ولما يدخل الإيمان هل ينزو إيماني بيشغل زوجيكو wannan ba ba ba ba ba ba musulmi ba ba kafirai bane musulmi ne amma tukunna ba su gama fahimtar ayyuka da za su yi imanin su ya zama imani da za su yi burga da shi to kaga anan Allah ya rarraba tsakanin al-iman da al-islam a zahiri ko musulmi ne amma imani tukunna har yanzu sai a hankali haka nan Allah subhanahu wataala a kissar annabi Lut yana cewa fa ahlakna man kana fiha fa akhrajna man kana fiha min almu'minin fa ma wajadna fiha ghayra baitin min almuslimin Allah ya ce muka tsirar da wanda suka kasance cikin wannan alƙaryar daga mu'minai fa ma wajadna fiha ba mu samu wani gida a cikin wannan alƙaryar ba ghayra baitin min almuslimin sai gida ɗaya na musulmi kaga na an ambaci mu'mini an ambaci kuma musulmi to shin abu ɗaya ne ko ba abu abu ɗaya bane idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a dukkan mu'mini musulmi ne amma ba dukkan musulmi bane mu'mini dukkan mu'mini musulmi ne amma ba dukkan musulmi bane mu'mini idan muka ce ba dukkan musulmi bane mu'mini ba ana nufin ba shi da imani ba kwata-kwata dole yana da imanin da shi ne aslin iman wanda idan aka rasa shi to sai dai mutum ya zama kafiri yana da mutlaqul iman al-imanul mutlaq ne bai da shi saboda haka mutum ba zai zama mumini ba ba zai zama musulmi ba dole sai ya samu wani gwargwado wato na tushen imanin a zuciyarsa shine imani da Allah da mala'ikunsa da, da imani da Allah da mala'ikunsa da littafansa waɗannan shika-shikan imani shida dole sai ya zan yana da su in ya kafirce wa ɗaya daga cikin waɗannan ya kafir ya kafirta saboda ba zai zama musulmi ba ba tare da yana da tushen imani ba to amma yayin da aka ce ba kowane musulmi bane mumini a nan ana nufin ba kowane musulmi ba ne yake da ayyuka irin na cikakken mumini sauraka ba an kore masa imani ba ne kacokam in ka kore wa mutum imani gaba ɗaya to kafin da shi daga musulunci kamar da Allah ya ce wa munafikai wa ma'ula'ika bil mu'mini wannan ba mu'minai bane saboda me saboda abin da yake zuciyarsu gaba ɗaya ƙaryatawa ne da Allah da manzansa ba su yarda da Allah da manzansa ba sai a baki kawai ce wallahu ya shahadu innal munafiqina da kafi Allah yana shaida mutayyata ne ba ba ba ba gaskiya suke faɗa ba to saboda haka imani yana nufin ayyuka na ƙwarai akwai al'imanul wajib akwai al'imanul mustahab al'imanul wajib su ne duka wasu ayyuka da Allah ya wajabta Allah tana daga ciki azumi yana ciki hajji yana ciki duk wani aiki mai kyau da Allah ya nuna wajibi ne musulmi ya yi shi to yin sa yana daga cikin rukun abin al-imanul wajib akwai al-imanul mustahab imanin da yake mustahabbi ne kamar ayyukan da suke da mustahabbi wanda ba wajibi ba azumin litinin da alhamis mustahabbi ne ba wajibi bane yin sa wani nau'i ne na imani amma al'imanin mustahab na filfilu sadaka wadda ba ta zakka ba duka waɗannan kamala ce a cikin imani kamala ce a cikin imani amma ba wajibi ba Allah yana cewa innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا وانا إيماني لنا واجبي كو إيماني لنا مستهبي أه؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إن أم بشاء الله ذكر تنسنا شبكات للرورة للتنصور وانا مستهبي لك واجبي مستهبي لك كجي طورا أم بشاء الله مستهبي لك واتو كذونا كجي طورو الخوف عند ذكر الله وانا واجبيني إذا ذكر الله وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وأنا مستهبني واجبيني وعلى ربهم يتوكلون التوكل واجبيني الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وأنا الإيمان الواجب إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون وأنا واجبين يكون مستهبين واجبي na dauka za a ce mustahabbi misali wato duk sanda za ka ce mustahabbi shikenan ko kai ko kakka yi duk sai Allah ya ce innama shi yasa aka ka innama sannan karshe aka ce ulaika humus sadiqun wadannan su ne masu gaskiya wadannan can kuma ce ulaika humul mu'minun haqqan sauraka al'imanin wajib ne amma ba shi ne aslul iman ba don mutum bai ba da zakka ba ba a ce masa kafiri sai in ya yi juhudin zakkar ya ce bai yadda zakka wajibi ba ce ka gana ya karyata Allah da manzansa to wannan sai kafarta shi amma ba wai hana zakkar ba zai iya hana zakka yana nan musulmi amma ya bar wani abu na imani na wajibi saboda haka imani maratib ne kamar yadda al'amal ɗin suke maratib hawa-hawa imanin wani ya fi na wani akwai hadisin sa'ad ibn abi waqqas ne a cikin sahih bukhari wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya raba sadaka wato kudin fai'i sai bai ba wani ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce baka ba wani ba wa huwa mu'min ya baka ba wani ba alhalin mu'mini ne annabi ya ce au muslim ko dai musulmi ya sake faɗa annabi ce ko da musulmi saboda haka kaga ashe akwai mumini akwai musulmi akwai mumini akwai musulmi amma ita aljanna Allah subhanahu wata'ala alqur'ani kamar da ibnu taymiya yake faɗa magana sace zan zan yi hikaya duk inda Allah ya faɗa an shiga aljanna bai ce za a shiga aljanna bil islam faqat ba sai dai bil iman da imani yake faɗa innal ladzina amanu وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس من الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار سارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها كعرض السماء والارض واعدت للذين امنوا بالله ورسله duk inda za ka kawo za ka karanto alkur'ani aka yi maganar shiga aljanna wa'ada Allahu almu'minina walmu'minati jannatin tajri min tahtiha باب وعد الله المسلمين والمسلمات saboda haka duk inda alkur'ani ya ambaci shiga aljanna zai ta'allaka shi da imani da imani saboda wanda babu imani kwata kwata a zuciyarsa ba zai shiga aljanna ba ashe musulmi wanda zai yi laifi ya shiga wuta zai fito ne idan kana fi qalbihi mithqala habati khardalin min iman min iman shi yasa munafukai da waye da waye za ga an musu mu'amala a duniya mu'amala ta musulmi amma kuma a gurin Allah kafirai ne kafircin su ma yafi na kafirai Allah ya tashi yace inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama sai da aka fara faɗa su saboda kafircin su ya fi muni akan na kafirai kafiri kan ta san karni yana maka abin ƙwaro-ƙwaro baya ɓoye amma shi munafiki ai tare ka noƙe yake ma musulunci yana yakin sunƙuro ne eh eh ya faɗa aljanna kuma kaka ɗauka akan yi adafin abu a kan kansa a tsafin shai'i abinda ban yi bayani ba a kansa adafi yana zuwa uku kala uku akwai adafin abu da wani abu wanda suke daban-daban ba ɗaya suke ba kowanne cin gashin kansu kamar kamar a cewa jibrila wa mikala jibril daban mika'il daban خلق الله السماوات والأرض السماوات دبن الأرض دبن كاغا wannan atfu ashay'ain ne mutabayinai wanda ba dai suke ba kowanne yana cin gashin kansa akan yi adafin abu akan abu tare da cewa akwai talazum tsakanin su aka samu dai sai an samu dai aka samu dai dole a samu daya kamar allazina amanu wa amilus salihati ba zai yi a samu imani ba aiki na kwarai ba ba zai aiki na kwarai ya samu ba babu imani a daga cikin sharaɗin karɓar aiki sai mutum ya zama wahid ya yi imani da Allah sannan Allah zai karɓa aiki saboda haka kowanne ɗaya yalzamul akhar adafi ne sannan sai a yi adafin abubuwa waɗanda idan suka haɗu kowa yana cin gashin kansa in suka rabu kuma kamar yadda muka yi misali a waɗancan to saboda haka in aka yi adafin yanzu misali sabbi hisma rabbika al'ala alladhi qaddara fahada alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhraja al-mar'a nan ba adafi bane amma duk ba abu da yake komawa eh so haka adafin nan ba nuna tagayyu ba nuna cewa walladhi qaddara fahada ba shine khalaqa fasawwa ba duk dai abu ɗaya ne saboda haka waɗannan da sifofin da duk aka ambata a ciki in ka kula dan an ce innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ba nuna wannan muslimina ne ba imani ba nuna wannan mu'minina ne ba islam ba islam kakkara ba yasa zaka ga kamar waɗannan musulmi ne zalla ba ba mu'minai ba waɗannan mu'minai ne zalla ba musulmi ba can kuma Allah ya ce diya sun kuɗa su aljanna a ka fahimce ni malam ya ce wa hada tafsilu fil iman ba ka karanta ba ko ai zan iya cinka ba ko ka yadda وهذا التفصيل في الإيمان هو كذلك في لفظ البر أنا ابن تيمية أنا سوي قارا kawo maka misalai ne na cewa akwai abubuwa in suka haɗu to kowa ya ci gashin kansa in suka rabu to ɗayan yana tattare da ɗayan kamar da ya magana da lafazin miskin da fakir to sai ce haka nan lafazin albir da attaqwa zaka ce albir ya kunshi duka aikin alkhairi da barin abu mara kyau kai abu mai kyau kai kamar abu mara kyau ya kunshi fi'lul ma'murat wa tarkil manhiyat in aka ambace shi shi kadai kai abu mai kyau ka bar abu mara kyau at-taqwa ta kunshi imtisalul awamir wa tinabin nawahi kowace za ta dauki waɗannan ma'anonin amma in suka haɗu in suka haɗu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa kaga sun haɗu to zaka ce maimai ne a alqur'ani ka kabba maimai ba ka ce at-taqwa din ita ce albirri ba albir sai zanen fi'ilul ma'murat aikata ayyukan da aka umarce ka attaqwa kuma sai wa tarkil ma'asi an fahimta saboda ka kaga in suka rabu to sukan kunshi ma'anar juna amma in suka hadu to kowa yakan ci gajiyar ma'anar su shi kadai an gane shi ne misali da lafzul birri wat taqwa wal ma'ruf da kalmar ma'ruf al ma'ruf kalma ce wacce take jami'a ta kunshi duka abin nan ayyuka na masu kyau sannan idan za ta za ta zo cikin siyakin wani abu to sai ta ci gashin kanta ta zama tana tana tana nuna wani abu wanda yake mai cin gashin kansa wa fil ismi haka nan al ism wala ta'awanu ala al ismi wal udwan ka hada da kalmar udwan al ism duk wani abin da yake saban Allah ya shiga cikin al ism duk wani abin da yake saban Allah ya shiga cikin al'isin. Al'udwan yana cikin al'isin don saban Allah ne, to amma a nan in aka ce al'isin ana nufin zunubai tsakanin bawa da Ubangijinsa. Al'udwan ana nufin zalunci tsakanin bawa da da sauran abin amma inda za a laƙinta kawai a ce al'isin to ya ƙunshi abin da duk yake na laifi sabawun Allah kaɗai Allah kaiwa ko kaiwa wani daga cikin bayansa duka yana shiga ƙarƙashin al'isin. amma yadda aka haɗa su su biyu al'isim wal'udwan to zai zama al'isim laifinka da kai wa Allah al'udwan kuma wanda kai wa bayansa wal munkar haka nan kalmar munkar taftalifu dilalatuha duk waɗannan kalmomin ma'anoninsa sukan sassaɓa fil ifradi lokacin da aka ambaci su kaɗai wal iktirani ko kuma aka haɗa su da wani liman tadabbara alqur'an ga duk wanda ya tsaya yayi kyakkyawan nazari da tintintini cikin ma'anonin alkur'ani wa qad busita hadha bastan kabiran fi kalam ala al-iman ibn taymiyyah yana da littafi al-iman al-kabir al-iman kitab al-iman littafi ne babba gaba ɗaya kan imani yayi magana tun daga farkon sa har ƙarshe to shine yake cewa yayi shimfiɗaɗɗen bayani mai faɗi fil kalami ala al-iman a cikin littafin da yayi akan magana akan imani suna kiran shi al'imanul kabir me yasa saboda akwai al'imanul ausat shi ne hadisin sharhin hadisin jibril hadisin nuzul shi ne ce wa sharhi hadisin nuzul ka koma cikin sharh hadisin nuzul hadisin nuzul shi ne hadisin abu huraira cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce allah yana saukowa a sama ta kusa a duk sulusun ƙarshe na dare to ibn taymiya yayi littafin dungurungum akan wannan matsala to anan ma yayi magana akan wannan in aka koma za a gani sai yace allazi fihi bayanu anna al-iman asluhu fil qalbi hadisin jibril ya nuna cewa imani asalin sa tushen sa a zuciya yake wannan shine nake ce muku al-aslul iman shine an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi kunga magana da muka atful khas alal am akwai shi a cikin wannan hadisi an tu'mina billahi sai aka zo aka ce wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi an tu'mina billahi duk ya kunshi waɗannan dan zaka yi imani da Allah baka yi imani da waɗannan ba ko zaka yi imani da waɗannan ba imani da Allah ce ka yadda da mala'ika ka yadda da amma baka yadda da Allah ba zai yi kamar kalimar shahada kalimar kalimar kalimar shahada duka gaba ɗaya ashhadu an ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ana kiranta kalimatu shahada ko a ce kalimata shahada ba za ta yiwu ba ka ce ashhadu an la ilaha illallah kuma ba ka yi da ashhadu anna muhammadar rasulullah ba za ta yiwu ka ce ka shaida Allah shi kaɗai ne abin bauta dole ne ba za ta cika ba wannan shahadar sai ka haɗo da ashhadu anna muhammadar rasulullah shi yasa za ka a wasu hadisai gabar farko ake faɗa ba a faɗa ta biyu ce man mata man kana asar kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna wanda duk ƙarshen magana sai ita ce la ilaha illallah zai shiga aljanna saboda la ilaha illallah ta kunshi Muhammadu Rasulullah ba wanda ya taɓa cewa shi ya imani da manzon Allah bai imani da Allah ba ko ya imani da Allah amma bai imani da manzon Allah ba kuma ya zama imanin sa sahihi ne ba zai yiwu ba to so ka ɗaya ta kunshi ɗaya ɗaya ta shiga cikin ɗaya ɗaya ta lizumci ɗaya sai ya ce hadisin jibrilu alladhi fihi bayanu anna al-iman asluhu fil qalb wanda yake nuna cewa asalin imani a zuciya yake wato tushen imani wanda sai da shi ne mutum yake zama musulmi wa huwa al-iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi shine imani da Allah da mala'ikunsa da littattafansa da manzanninsa bai ƙara hadisin ba ciki akwai wal yawmil akhir wal iman bil qadari khairi wa sharri كما في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يبدو في المسند مسند الإمام أحمد دقى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النبي ياتي الإسلام علانية والإيمان في القلب وانا حديثي ضعيف حديث علي بن مسعدة عن قتادة عن أنس ولا شيء إسنادا علي بن مسعدة malamai da hadisi da dama sun soke shi saboda haka ya ruwaici hadisi daga katada katada kuma malami ne da ɗaliban ilimi suke rububin hadisinsa da wahala a samu hadisi wanda yake shahararre ko wanda yake kunshe da wani abu mai daraja a ce sai wani cikin ƙananan almajiran katada wanda ma ake da suka a kansa a ce shi kaɗai ya ji hadisi bayan yadda ɗalibai suke rububi a kan katada to daga jin haka ka san cewa akwai kuskure a nan shi yasa imamu ahmad ya kirawo hadisin kullu bani adama kullu ibn adama khata wa khairu khata'ina tawwabun annabi imamu ahmad ya kira shi munkar jarisi ne munkar wato mai rauni ne sosai saboda ruwayar shi wannan Ali bin Mas'ada an kata da an Anas shi ya takaita da ruwayarsa haka wannan hadisi dai a takaice da'ifi ne bai inganta ba وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح النبي يا فدا a cikin sahihin hadisi shine hadisin Nu'man ibn Bashir wanda yana cikin sahihaini wanne kenan wannan al'iman al'islamu alaniya da sa da ifin ya ishe shi annabi ya ce ala inna fil jasadi mudghatan akwai wata tsoka a jikin jiki idan salahat idan ta gyaru salaha laha sa'irul jasadi duka sauran jiki zai gyaru saboda gyaruwarta wa idza fasadat idan ta lalace fasada laha sa'irul jasadi to duk sauran jiki ma zai lalace saboda lalacewarta ala ku saurara wa hiya alqalbu ita ce zuciya saboda haka shi imani yakan faro daga zuciya saboda tushen imanin daga zuciyar yake kamar yadda Allah subhanahu wataala ya sifanta kalmar shahada ka shajaratin tayyibatin asluha thabitun wa faruha fi sama asluha asluha thabitun tushanta ya kafu ya kafu a ƙasa wa faruha risanta kuma sun yi sama ita ce kalmar shahada kalmar la ilaha illallah asluha thabitun fi qalbil mu'min ta kafu a zuciyar mu'mini sannan wa far'uha rassanta su ne kyawawan ayyuka da za a gani fi sama sun fito fili ga sunan duk wanda kalmar shahada din da gaskiya faɗe ta kuma ta riga ta kafa a zuciyarsa to za a gana sansa a cikin kyawawan ayyukansa za a gana sansa sai ta zuciyar ita ce za ta gyara ayyukan nasa idan ya zanto ta lalace to wannan lalacewar za su rika rasu kuma a cikin sauran gaɓoɓinsa to shine ya kawo wannan hadisi da yake nuna maka cewa aslul iman a zuciya yake shine an tu'mina billahi wa mala'ikati wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi in aka rasa ɗaya daga cikin abubuwan nan shida mutum ba mumini bane ba mumini bane ba musulmi bane inda ya karyata ɗaya daga cikin abubuwan nan shida ya ki yarda da su bai yarda da kaddara ba bai yarda da ranar lahira ba to wannan ba musulmi bane ko da yana ya ce ya yarda da sauran Allah ba zai karba daga wajensa ba nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd Allah ba zai karbi irin wannan imanin ba ina ga mu tsaya anan saboda kan mu shiga insha Allah a karatu na gaba ko kuma mu karasa mu karasa fakarar ya hakuri kakka nade eh to shikenan a ba zai shiga wasu abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya kai mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh